الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله godiya yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan rana ta Laraba don ci gaba da karatun wannan littafi na Taisirul Karim Rahman fi tafsiri kalamil mannan na al'imam Abdulrahman bin Nasir Sa'adi wanda muna cikin suratul munafiqun da rana ya taya mun kwana ƙarshen aya ta shida yau za a tashi farko aya ta bakwai. Faɗar Allah ta'ala, Humul ladina ya ƙuluna, La tunfiqo ala min inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Humul ladina ya ƙuluna su ne munafukan nan ke cewa ‘yan uwansu, munafukai ire-irensu. ko kuma suna ce ma mutanen Madina, La tunfiqo ala man inda Rasulillah, kada ku ciyar, ma'ana ku daina ciyarwa wa waɗanda suke wajen manzan Allah, ma'ana talakawan da suke tare da shi. Kenan suna nuna cewa in ba don dukiyoyinsu ba, da ba su taru wajen manzan Allah ba, sallallahu Alaihi wasallama ba, suka taimaka ma addininsa ba. da haka suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kada ku ciyar da waɗanda suke wajen manzon Allah hatta yanfaddu haswatsi yunwa mata kore su kenan walillahi khaza'inus samawati wal ard Allah ta'ala ya ce ai taskokin arziki na sammai da kuma ƙasa duka na Allah ne kamar yadda wani wuri Allah yake cewa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun tusan arziki daga sama ne arzikin ku daga sama yake haka abinda aka yi muku alkawali na azaba yana zawwa daga sama ne inda tushen arziki sune ruwa da Allah yake saukarwa a shuka dukkan abin da ake bukata na ci da kuma na sauran wasu abubuwa amfani da haka Allah ta'ala ya ce taskokin arzikin sammai wal ardi da ƙasa duka na Allah ne. Walakin almunafiqi na la yafqahun sai dai su munafikai ba sa fahimtar haka, ma'ana la yafhamun. Tsammanin su arzikin bayan Allah a hannunsu yake, da haka in suka kame suna ganin bayan Allah za su wahala. shi ne Allah ya nuna musu ai abin ba haka yake ba. Ya ƙuluna la'in raja'ana ilal madinati suna cewa idan muka dawo garin Madina. Wannan maganan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi ne ya faɗi wannan magana shugaban munafukai, wannan kuma ya faru ne a yaƙin da aka je na almurasi wanda wani abu ya faru tsakanin wasu daga cikin muhajirai waɗanda suka yi hira daga makka suka zo madina da wasu daga cikin mutanen madina aka yi wasu 'yan maganganu haka har abin ya tayar da ƙura ina ga ɗaya daga cikin mutanen muhajiri ne ya mari wani daga cikin su mutanen ansar sai shi wanda aka maran ya ce ya lal ansar ya ku mutan madina ku kamun taimako ga muhajiri ga wani muhajiri ya bi gani shi ma sai ya ce ya lal muhajiri abin ya so ya zama rikici labari ya kawo ga shi abdullahi ibn ubay ibn salul sai ya ce, Ai, misalinmu da waɗanga muminan, waɗanga muhajiran, kamar dai wani misali ne da laraba suke baɗawa cewa san min kalbaka ya akuluka, ma'ana ka ci da karanka kuma ya zo ya canye ka yana suna nuhin su suka ba muhajirai wurin zama suka ba su abinci suka ba su menene kuma yanzu ga su suna musu kaza kenan kamar yayi gori to shine suke cewa yace idan muka koma garin Madina daga wannan yakin da aka je na Muraisi yace la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adallu tabbas al'a'azzu mafi ƙarhi da ɗaukaka minha a Madina, tabbas za ya fitar da al'adallu wanda yake mafi ƙasƙantacce, mafi zama wulaƙantacce, ƙasƙantacce. Yana nihin shi, Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, da shi da munafukan da an tare da shi, yana nihin su ne al'a'azzu. maɗaukaka masu ƙarfi a Madina. Al'adallu kuma yana nihin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da musulmin da attare da shi, in sun koma Madina za su kore su, za su kori manzan Allah da waɗanda suka yi imani da shi. Alhali al'amarin ashe ba haka ba, to shi ne sai Allah ya ce, Walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. ai izza buwaya da ƙarhi da ɗaukaka na Allah ne da shi da manzansa walil mu'minina da kuma mu'mine walakin almunafiqina la ya'lamun sai dai su munafikai Allah ta'ala yace ba sa da sanin haka to shine mala yace wa hadha min shiddati adawatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin tsananin kiyayyasu da suke da annabi sallallahu alaihi wa sallama wal muslimina da kuma kiyayya da suke da musulmi lamma ra'awu istima'a ashabahu lokacin da suka ga haduwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun hadu suna taruwa a wajensa wa itilafahum da kuma yanda suka hada kai wa musara'atuhum fi mardatir rasul sallallahu alaihi sallama da yadda suke saurin miƙa wuya wajen mai neman yardan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, ƙalu sai munafukai suka ce bai za amihimul fasid da riyawarsu wadda riyawa ne wanda yake alfasir ɓatacce suka ce latun fiƙo alaman inda rasulillahi hatta yan faddu ciyar da waɗanda suke wajen manzan Allah sai sun watsi. فإنهم على زعمهم سومنا هكي أكن ريا وسو suna ganin laula amwalul munafiqina in ba dan dukiyoyin munafikai ba wa nafaqatihim alaihim da kuma ciyar wasu da suke ma masu rauni daga cikin musulmi lamastama'u fi nusrati dinillah ai da ba su haɗu ba wajen taimakon addinin Allah da yunwa ma tana iya kore su wannan kenan kenan suna ganin ciyarwarsu in ba don dukiyoyinsu ba da ciyarwarsu da suke ma waɗanda ke tare da manzan Allah lamar shama ofi nusrati dinillah ai da ba su taru ba suka haɗu cikin taimakon addinin Allah malaci wa hada min a'jabil ujub wannan yana daga cikin abin da yake mafi ban mamaki an yadda iha ula'il munafiqun wai waɗanga munafukan su riƙa da'awa cewa in ba don su ba, in ba don dukiyoyinsu ba da ciyarwarsu ba, alhali kuma su ne allazina hum aharasan nasu alaƙi zilanin su ne mafi kwaɗayin mutane akan ƙasƙantuwar addini, su ba su addini ya ci gaba, su suna ganin in ba don taimakonsu ba, ai da ma ba a samu daman taimakon addinin Allah ba alhali kuma su da ma ai ba su addinin Allah su ne mafi kwaɗayin mutane shine hum aharasan nasi ala khizlanid din su ne mafi kwaɗayin mutane akan kaskantuwar addini wa aziyatil muslimin da kuma cutuwar musulmi misal hadhihi da'wa misalin irin wannan da'awar da suke yi allati la taruju wadda ba ta rikitarwa illa ala man la ilma lahu bil haqa'iq sai dai ga wanda bai da ilimin haƙiƙanin abubuwa shi kaɗai ne irin wannan abin zai kama shi ya yarda amma wanda yake da haƙiƙanin yake da ilimin haƙiƙanin al'amurra to irin wannan da'awar ba ta kama shi saboda ya san da zaman su ba su son addini wale hada ƙala ta'ala don haka Allah ta'ala ya ce raddan liƙaulihin yana mai da maganarsu ya ce walillahi ka za'inu samawati wal ardi taskokin arziki na sammai da ƙasa na Allah ne wa yi utar rizka man ya sha Allah yana ba da arziki wa wanda ya so wa yi uhu man ya sha kuma yana hana arzikinsa ga wanda ya so wa yi yassuru al'asbaba liman ya sha yana sauƙaƙe dalilan samun arziki ga wanda ya so wa ya asiru ha alaman ya sha kuma yana tsanantar da dalilan samun arziki ga wanda ya so wani za ka ga a sauƙaƙe mashi ɗan abu kaɗan sai ka ga ya yi arziki wani kuma ina da yake bai da ruwa haka Allah ya ƙaddara walakin na munafiƙi na la ya sai dai munafiƙai ba sa fahimtar haka falizalika ƙalu tilkal maƙala saboda haka suka faɗi waccan magana allati madmunaha maganar da take madmunuha abinda ta ƙumsa anna khaza'inar rizqa cewa taskokin arziki fi aidihim a hannunsu yake. Ko, saboda haka suka ce abin nan latun fiko alamun inda Rasulullahi hatta ‘yan faddu. Kenan abin da wannan magana ta ƙunsa suna nuna kenan taskan arziki ko taskokin arziki a hannunsu yake. Kenan in suka kame mutane za su cutu. Ko, to sai Allah ya nuna musu abin ba haka ba ne. Wata hata mashi'atihim cewa taskokin arziki yana a hannunsu yana ƙarƙashin sonsu abinda suka so ne zai yi abinda ba su so ba kenan ba zai yi ba ya ƙuluna suna cewa da in raja ana ilal madinati idan muka dawo madina la yi hurjannal a azu lalle tabbas mabuwayi zai fitar da minha daga madina al'azalla wanda yake kaskantacce suna nihin su ne mabuwaya su ne masu ƙarfi za su fitar da musulmi da annabi sallallahu alaihi wasallama su ne wulaƙantattu ƙasƙantattu wazalika wannan kuma ya faru ne fi gazwatul muraisi a yakin muraisi hi nasara baina ba'dil muhajiri yayin da ya kasance tsakanin wasu daga muhajirai wal ansar da mutanen madina kamar yadda muka yi bayani baya ba'adu kalamin aka samu wasu maganganu tsakaninsu kadar al-khawatir wanda wannan abin shine ya ɓata abubuwan da yake cikin zukatansu to a wannan lokacin ne zahara hina izin nifaqul munafiqi munahicin munafukai sai ya bayyana tunda dama shine abin da yake koye a cikin zukatansu da wanga abin ya faru baya aka taɓa wani daga cikinsu sai suka goya masa baya suka fara waɗanga maganganu sai munafikin ya bayyana ƙarara wata bayyana ma fi qulubihim abin da ke cikin zukatansu ya bayyana wa qala kabiruhum babban su sai yace shine abdullahi bin ubay ibn ibn salul abdullahi dan ubay kenan ibn salul yace ma misluna wa mislu ha'ula'i, ai, bai zamanto misalinmu ba yana nihin su mutanen Madina, ko su munafukan Madina, wa mislu ha'ula'i da misalin waɗanda suwa ya'ani al-muhajirin waɗanda suka yi hijira daga Makka suka zo Madina. Illa kama ƙalar ƙa'ilu, ya ce misalinmu da su sai dai kamar yanda mai faɗa ke cewa sammin kalbaka ya kuluka ka ƙibatar ma'ana ka ƙosar da karanka kuma ya zo ya canye ka ma'ana ka yi kiwon karanka ya ƙosa sannan ya zo ya canye ka yana nihin kenan su suka kula da muhajirai suka yi abin nan kuma yanzu sun zo suna musu kaza suna musu kaza kenan gori ne ya musu ko wa qala yace la in raja'na ila al-madinati idan muka koma madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal mabuwayi madaukaki zai fitar da wanda yake kaskantacce daga madina bi za'amihi da riyawarsa annahu cewa shi huwa wa ikhwanuhu almunafiqin shi da ƴan uwan shi munafikai al'a'izzun su ne mabuwaya ma'ana su ne madaukaka ko wa anna rasulallahi cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man ittaba'ahu da waɗanda suka bi manzon Allah hum su al'azillun su ne ƙasƙantattu wal'amru bi aks amma al'amarin saɓanin haka ne ma'ana manzan Allah da shi da masu imani su ne maɗaukaka su munafukai su ne mi su ne ƙasƙantattu wulaƙantattu haka ne abin yake amma sai suka juya su ma ƙala hadal munafiku kenan wannan al'amarin saɓanin haka ne ma ƙala hadal munafiq saɓanin abin da wannan munafiki ya faɗa wali hada ƙala ta'ala don haka sai Allah ta'ala ya ce walillahi al'izzatu wa rasulihi wa mu'minin ɗaukaka da buwaya na Allah ne da manzansa da kuma masu imani, wa humul a'izza su ne maɗaukaka, wal munafiquna wa ikhwanuhum munafukai da su da ’yan uwansu minal kuffari na daga kafirai humul azilla su ne ƙasƙantattu, walakin almunafiqina la ya'lamun sai da su munafukai ba su san zalika wannan ba. falizalika saboda haka za'amu sai suka riya cewa annahum al'a'izza su ne maɗaukaka, igtarru bima hum alaihi min al-batil. Mana igtarru sun ruɗu a iktiraran kai, saboda ruɗuwa bima hum alaihi da abin da suke a kan shi min al-batil na ɓanna da ƙarya. Su maƙala ta'ala, sai Allah ta'ala ya ce. Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka ba da gaskiya, nan Allah yana umartar bayansa muminai. Allah ta'ala ce, La tulhikum amwalukum, kada dukiyoyinku su shagaltar da ku, wala auladukum ko kuma ‘ya'yanku, an zikirin lahi daga ambaton Allah. Idan kaga nan Allah ya umarci masu imani. su zamanto masu yawaita ambaton Allah, kada dukiyoyi ko ‘ya'ya su shagaltar da su game da ambaton Allah. Waman ya fa'ali zalika wanda ke aikata haka, ya bari dukiyarsa ko ‘ya'yansa ko wani abinsa ya ruɗar da shi, ya shagaltar da shi, ya hana shi yawaita ambaton Allah, fa'ula'ika humul khasiruna, taron irin waɗannan su ne waɗanda suka yi asara. saboda lokaci tsada gare shi in kika bari lokacinki ya tayi a banza wannan lokacin wanda ya tayi ya tayi kenan ba bai sake dawowa kenan ya kamata dukkan lokutan ki su zamanto yani lokuta ne na ambatan ubangiji Allah ta'ala domin a ribance su amma barin lokaci ya tayi banza ba tare da an yi wani aiki na alkhairi a cikinsa wannan asara ne kuma wanda wannan ɗabi'a shi wanda ya zamanto wannan shi ne ɗabi'arsa, to tare irin waɗannan Allah ya ce, Humul khasiruna su ne taɓaɓɓi a sararru waɗanda ba su ci ribar rayuwa ba, da kuma lokaci. Wa an fi ƙumin mara zaƙunaku, ku ciyar daga abin da muka arzuta ku. Wannan ciyarwa ya shahi ciyarwa ta wajibi da kuma ciyarwa ta mustahabbi. ciyarwa ta wajibi shine kamar irin zakka irin kafara da kuma ciyarwa wadda take ta ma'ana wadda take mustahabbi ce shine ba da dukiya a cikin ayyukan alkhairi min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun mutuwa bata zo ma ɗayanku ba ita kuma mutuwan nan in za ta zo ba ruwanta da shawara ba ta shawara kuma ba ciwo ke kawo ta ba ana ma lahiya kalau sai a waye gari babu mutum shekaran jiya wani malami daga cikin malamai na wajen ƙauyen dogon dutse kuma mason ne haka akwai gidan baƙi da ake ginawa nan dogon dutse ga shekaran jiya an ina aiki tare da shi aka yi aiki aka sauka idan gobe za a dawo a ci gaba insha Allah shi ya ba da masallar isha'i a inda yake ba da sallah lahiya kalau ya shiga gida ko da aka waye gari babu rai to haka ita rayuwar take kenan mutum ya yi ƙoƙarin yawaita ayyuka alkhairi kafin mutuwa shi yasa Allah ce to wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzuta ku kaga ba a ce ka doka duka ka bada ba a ka ciyar da wani abu in ji Allah min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun mutuwa ba ta zo mu ɗayan ku ba ba tare da yayi wannan aikin ba yanzu bayan mutuwa ta zo masa ya gane koransa fa ya kula sai ya ce rabbi ya ubangiji laula akhartani ina ma dai ka jinkirta min da ma dai ba a karɓi raina ba a yanzu a ɗan bani lokaci kaɗan ila ajalin qarib zuwa wani lokaci makusanci kaga ya yi rayuwa a nan duniya watakila shekara arba'in hamsin sattin ko fiye da haka amma bai ce amfanin waɗannan shekarun ba yanzu gashi yana burin a ɗan bashi lokaci kaɗan ko da ma misali a ce awa ɗaya ne ba a saddaka sai in yi sadaka da dukiyata wa a kun mina salihi in zamanto daga nagartattun mutane yanzu ya bayyana gare shi ashe shi ba nagartacce ba ne duk shekarun da ya a duniya tunda bai aikin alkhairi ba wanda za a nuna mishi da ganin ma yanayin da mala'ikun suka suka zo karɓar ransa ya gane shi ba nagartacce ba da haka yanzu ne yake fatan dan abin da Allah ya bashi na dukiya a bashi dama ya je ya ɗebi wani abu ya sadaka sai ya zamanto cikin nagartattu Kira kaga ciyarwa da amfani da dukiya gwargwado ba sai mai yawa ba a cikin ayyukan alkhairi wannan alama ce ta nagartattun mutane daga duk mutumin da yake son ya zamanto cikin nagartacce ya zamanto haka wala yu'akhir Allah nafsan Allah bai jinkirta ma nafsan kowace irin rai ta dan adam ko ta aljani ko ta dabba ko ta kwari ko ta mala'iku dukkan wani abu mai rai idan jaa ajaluha in dai ajalinta lokacinta ya zo ba kuma jinkiri ba a ƙara mutum kome wallahu khabirun bima ta'malu Allah mai labari ne ko mai ba da labari ne ga dukkan abin da kuke aikata shi yasa mala ya ce ya'muru ta'ala ibadahu almu'minin Allah ta'ala na umurta bayansa mu'minai bil ikthari min zikrihi cewa su yawaita ambaton shi fa inna fi zalika a cikin wannan yawaita ambatan Allah arrub akwai cin riba akwai riba wal falahi da kuma rabo wal khairatil kathira da kuma alkhairai masu tarin yawa wa yanhahum kuma Allah na hana su ya hane su an tushghilahum amwalahum dukiyoyinsu su shagaltar da su, kada su shagaltar da su wa auladahum da ‘ya'yansu an zikirhi game da ambaton Allah. Fa inna mahabbatal mali domin lalle son dukiya wal aulad da son ‘ya'ya majbulatun alaiha aktharan nufus. An halicci mafi yawan zukata game da son haka. mafi yawan zukata an halice su akan san dukiya da kuma san ‘ya'ya. Ko? فتقدمها على فتقدمها على محبة الله gabatuwar son dukiya ko son ‘ya'ya a kan son Allah, wafi zalika a cikin wannan alkhasaratul azima akwai asara babba. In dai zamanto kin fi son dukiyarki da ‘ya'yanki a kan son Allah, to kin yi asara. Asara kuma ba ƙarama ba, asara babba. ولهذا قال تعالى دان haka Allah ta'ala yace wa man yaf'al zalika wanda ke aikata haka ay yulhihi maluhu wa waladuhu wanda dukiyarsa da ɗansa yake shagaltar da shi an zikrillah game da ambaton Allah to sai Allah ce fa ulaika humul khasirun waɗannan su ne suka yi asara lissa'adatul abadiyya da rayuwa mai kyau ta har abada ko wan na'imul muqim haka sun yi asarar ni'ima dawwamamma ita ce ta aljanna don mi li'annahum atharu ma yafna saboda sun zaɓi abin da ke ƙarewa shine mi rayuwar duniya alama ya buƙa akan abin da ke wanzuwa bai ƙarewa shine lahira قال تعالى الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة a taƙaice ku sani dukiyoyinku da ‘ya'yanku fitina ne, jarabawa ne, da haka kakku yarda su fitine ku game da ambatan Allah, Allahu indahu ajrun azim. Allah a wajen shi lada babba mai girma take, da haka a neme ta. Wa ƙauluhu da kuma faɗa Allah ta'ala wa an fi ƙomin mara ku ciyar daga abin da muka arzuta ku. ciyarwar nan ya dukulu fi hada yana shiga a cikin wannan ciyarwar annafaqatul wajiba ciyarwa ta wajibi min zakati na daga zakka wal kaffarati da kuma kaffarori da ake waɗanda suke na wajibi in mutum yayi kaza kenan zai kaffara kaza wa nafqatu zawjat da kuma ciyar da mata matarka ta aure wajibi ne akan ka ka ciyar da ita wannan haƙƙi ne akan miji ma'ana akan matarsa wal mamaliki da kuma abinda suke ƙarƙashin mallakar mutum na bayu da 'ya'ya da sauransu wani hawi zalika da makamancin wannan wannan na shiga cikin mi cikin ciyar wannan wannan faqatul mustahabba da kuma ciyarwa nau'o'in ciyarwa waɗanda suke na mustahabbi waɗanda an so mutum ya yi amma ba wajibi ba, ka bazilil mali fi jami'il masalih kaman zuba dukiya a cikin dukkan almasali abubuwa waɗanda suke na gyara ko kuma na maslaha. Ƙala sai Allah ya ce, Min mara zaƙunaku na daga abin da muka arzuta ku, wannan kuma liyudilla zalika don wannan ya yi nuni. على أنه تعالى تيوى الله تعالى لم يكلف العباد من النفقة الله بيقول ما بايوبا تيروا ما يعنتهم أبن زي زمن تو سنني غريسو ويشق عليهم زمن تو مي وحلا أكنسو آآ ba a cewa ɗauke duk abin da kika mallaka ki bayar saboda wannan akwai tsanani a ciki aka sai aka ce mimma razaqnakum wani abu za ki ɗiba daga abin da Allah ya baki ki bayar ba a ce ki bada duka ba ko bal amarahum Allah ya umarce su ne bi ikhraj juz'un da cewa su fitar da wani yanki mai mara razaqahum na daga abin da ya arzuta su wa yassarahu ya sauƙaƙe shi wa yassara asbabuhu ya sauƙaƙe dalilansa falyashkuru alladhi a'tahum yanin da wannan ne za su nuna godiya ga wanda ya ba su shi ne wa Allah maɗaukakin sarki kenan wannan zai zamantowa godiya ne ga wanda ya ba su bi muwasati ikhwanihim shi ne su yarwata ma ‘yan uwansu almuhtaji na mabukata wali yubadiru bi zalika kuma su yi sauri su yi wannan don me almautu alladhi idza jaa kenan su yi sauri game da yin wannan saboda mutuwar da idza jaa in mutuwar ta zo lam yakun al'abdi an ya'tiya bi mithqali zarratin min alkhairi kenan bawa bai yiwa ya so da wani abu gwargwadon zarra na alkhairi shi kenan lokaci ya ku- ya wuce ko ولهذا قال dan haka yace min qawli an ya'ti ahadakum al-maut tun mutuwa bata zo ma dayan ku ba fa yaqula sai yace mutahassiran yana mai nadama alama farrata akan sakacin da yayi fi waqtil imkani a lokacin da yake da daman yi ko sa'ilan raja'a yana mai roƙon dawowa allati hiya mahal dawowa da bayiwa ko yana cewa rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib ina ma dai ka jinkirta mini zuwa ga wani dan lokaci makusanci mara yawa ai li atadaraka dan in riski ma farrattu fihi abinda ne sakaci a cikin sa fa as-saddaqa sai in yi sadaqa min mali daga dukiyata ma bihi anju min al'azabi abinda zan tsira daga azaba da shi, wa astahiqqu jazila thawab kuma in cancanci ma'ana sakamako mai tarin yawa sanadiyarsa, amma ina ya bari lokaci ya kubuce. Wa akun min salihin sai in zamanto daga nagartattu, bi ada'il ma'amurati kullaha shine in bayar da dukkan abin da aka yi umarni. wajtinabu almanhiyat da kuma nisantar dukkan ababen da aka hana wa yadkhulu fi hada yana shiga a cikin wannan alhajju aikin hajji wa ghayruhu da waninsa mala yace wa hada su'al wannan tambaya wattamanni da irin wannan gurin kad fata waqtuhu lokacin shi ya huce ولا يمكن تداركه بيوا كما أرسكيش sai dai haƙuri lokacin da ake da lokacin a yi ba a yi ba mutum ya bari wani abin da bai taka kara ya shagaltar da shi saboda yanzu gashi ya ga haƙiƙa ya zo yana nadama yana guri yana roƙo alhali kuma ba lokacin abin ba ne inda ya yi shi kafin wannan lokacin da yana samun karbuwa. Walan yi akhirallahu nafsan idan ja a ajaluha, Allah bai jinkirta ma kowace rai inda lokacinta ya zo, almahatumu alaiha wanda aka yanka mata. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mai labari ne, ko kuma mai ba da labarin abin da kuke aikatawa min khairin wa sharrin na alkhairi da na sharri. ويجازيكم da haka sai ya saka muku alama alimahu minkum abin da ya san shi daga gare ku minan niyyati na niyoyinku wal a'mal da kuma ayyuka hina malaika ce tamma tafsiru suratul munafiqi munafiqun walillahi alhamdu tafsirin wannan sura ta al munafiquna ya cika godiya ta tabbata ga Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم